بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شي قبا درس مؤتكين للتاني فتاوى رمضانية من مؤلفات علماء الدولة الفودوية muna shahi na ɗari da hamsin da uku muna cikin bayani akan wasu hadisai waɗanda sarki musulmi muhammadu bello ya gammadahullahu bi rahmatihi ya kawo su a cikin littafinsa tamhidul imad waton fi ma za da ala'un datil ubbad waɗanda idan muka kalli hadisan suna cikin hadisai waɗanda ake kira mutashabihat wato hadisai ne masu rikitarsuwa ga ma'anarsu saboda ga zahirinsu suna nuna cewa za ka iya yin sahur ko da alfijir ya keto ko da haske ya taho kamar yadda muka karanta hadisan a jiya duk da dai mun yi bayani akan cewa waɗannan hadisai na ɗaya waton suna karo da aya alƙur'ani mai girma wadda Allah ya ba mu damar cewa ku ci ku sha hatta ni ka gani hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswadi min al fajr to a yau za mu dora inda muka tsaya shi ma wani hadisi ne wanda yana kusa ga irin waɗancan hadisai duk da shi tashi ma'anar ya zo ta daban kuma wasu malamai sun yi riko da shi amma dai ƙauli mahi inganci shi ma dai yana karo da wannan ayar da kuma wasu hadisai ingantattu waɗanda dole a aji aiki da shi a koma ma abin da aya ta koyar da waɗannan ingantattun hadisai shine yake cewa wa amma alhadithu allazi rawahu ahmad amma hadisin da al-imamu ahmad ya ruwaito shi lamba ta 1251 wa abu dawud shi ma abu dawud ya ruwaito shi lamba ta 2350 wa sahahahu al-albani kuma albani ya ce hadisin ingantacce na dan shi wasu malamai sun kai riko da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iza sami'a ahadukumun nida'a idan ɗayanku ya ji kiran sallah wal ina'u ala yadihi alhali yana da ko yana rike da kohin ruwa yana shan abin sha ko yana cin abinci yana sahur sai ji ana kiran sallah sai annabi ya ce fala ya ba'u kashi aje kohin nan hatta ya kare hajatahu minhu har sai ya biya bukata ta da gare shi kaga wannan hadisi ingantacce ne to fa hamalahu ulama sai malamai sun ka dauke shi ala anna al mu'azzina bisa ga cewa ladanin da annabi yake nuhi yana kiran sallah kana shine ladanin da ya kasance yu'azzinu yana kira qabla tulu'il fajr kahin bullu al fajr shi aka irin bilal kenan a zamanin annabi ba ibnu ibnu ummi maktum ba shine al-Imam an-Nawawi yayin sharhin hadisin yace qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu al-Imam an-Nawawi yace fil majmu' a cikin littafin al-majmu' na'am Imam an-Nawawi yace zakarna mun ambata cewa anna man tsala al-fajr cewa duk wanda al-fajr ya bullo wa fifihi da'amun alhali a cikin baki ne fifihi da na aifanihi da'amun akwai abinci cikin baki ne ya kaɗa loma sai an ka ce as-salatu to falyalfazhu abinda a shari'a ya hurje wannan abinci ashhad in ya in ya hurje shi wa yutimma sawmahu sai shi tikazu Imam an-Nawawi yace fa in ibtala'ahu idan ya haɗe abincin nan ba da ilmihi bil fajiri bayan ya san cewa alfijir ya keto to batsala sauni azumi ne ya kare azumi ne ya lalace wa haza yace wagga magana da ni wadi ta cewa in kana cin abinci alfijir ya keto ka hurji in ka haɗe azumi ya kare yace la khilafa fi duk malamai wasu yi sabani ba ni a hujja yace wa daliluhu hujja hadisu ibn umara wa aisha radiyallahu anhum anna rasulullahi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace inna bilalan yu'azzinu bilailin annabi ya ce bilal ko kun ji ya kira to yana kira ne cikin dare alfijir bai keto ba fakulu don haka kuna da dama ku ci gaba da shan abinci washi rabu ku ci gaba da shan abin sha ku yi ta sahur ɗinku ya ce hatta yu azzi na ibn ummi maktumi har sai sadda ibn ummi maktumin ya yi kira wannan kam daga nan ku kare kuma wannan hadisin muttafaqun alaihi hadisi na wanda rawahu al-bukhari wa muslim kuma yace wa fi sahihi ahadithun bi ma'anahu yace kuma akwai hadisai ingantattu masu yawa waɗanda sun ka taho da ma'anar wanga shi a hujja da dalili akan cewa da an yi as-salatu in ka ci abinci azumin ka ya kai to imamu nawawi bai tsaya nan ba sai ce wa amma hadisu abi huraira amma hadisin can na abu huraira radiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun karanta da farko wanda abu dawuda da imamu ahmad duk sun ruwaito shi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal idza sami'a ahadukum nidaa idan dayan ku ya ji kiran sallah wal ina'u ala yadihi alhali kwanon ruwa yana bisa ga hannu ne fala yadhahu kashi aje shi hatta ya kade hajatahu minhu har sai ya biya bukata sai daga gare shi wa fi riwayati ga wata riwaya ya ce wa kanal mu'azzinu yu'azzinu idza balagha al-fajr yace mai kiran ya kasance yana kira ne in alfijir ya keto yace to farawal hakimu abu abdullahi riwayat al-ula wa qala yace hadha sahihun ala shart muslim kaga bai kai karhin wancan hadisi ba ko wanda an kace bukhari da muslim sun karwaito shi wa rawahu al-baihaqi thumma qala wa hadha in sahha yace wanga hadisi in ya inganta ومحمول أنا فسراش عند أوام أهل العلم قل عوامنا أما أبو تائلني على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادى قبل طلوع الفجر النبي ياسن شيوا ما يكرن نم ينا كراني كاهن الفجر كيتو بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر واتن سعد دشاني زي كسن شي كاهن الفجر كيتو واتن كرن بلال يكمل بانا ابن أم مكتوم بقى. daidai da fassarar wancan hadisin da Bukhari da Muslim suka rubuta. Kala sai ya ce wa qauluhu iza bazaga ya hatamilu yana daukar an ya kuna min kalami man duna Abu Abi Huraira. Wato magana ce ta wanda bai kai ga Abu Huraira ba. Abu Huraira bakin ya ka ce fala ya da'u hatta ya gare hajata gumin. To kaga can sai ya ce wa kana al mu'azzinu yu'azzinu iza balaga al fajr wa magana Abu Huraira ta ba. Yace shi na yi wa magana na ƙasa ga Abu Huraira na. Au ya kunu wasu kasance khabaran anil azani sani labari na daga kira nan wa yakunu qaulun nabi sai zantan annabi zai kasance idza sami'a ahadukum an-nidaa wal ina ala yadihi khabaran anil nidaa al-awwal labari na annabi ke basuwa ga kira na farko li yakuna muwafiqan saboda ya dace li hadisi ibn umar wa aisha radiyallahu anhum wanda shi an mahi inganci kala yace wa ala hadha tattafiqu al-akhbar akan haka hadisai za su ittifaki amma in ba haka an ka faɗi ba to hadisai za su ci karo da juna ne wancan hadisi wanda ya inganci ya ce duk wanda ya sha bayan alfijir ya ke to babu azumi annabi ya hana sannan kuma wanda ya to ya ce kana da damar ka ci gaba da cin abincin ka sha da ka ci gaba da cin abincin ka wa billahi tawfiq wallahu alam to wa zakara ibn al-qayyim ibn al-qayyim rahimahullahu ya ambata fi tazib sunan anna ba'da salaf yace amma fa an samu wasu magabata أخذ بظاهر الحديث يا يريكو ده ظاهر الحديث الوارد في السؤال وده يتزغو cikin waccan tambaya yace wa ajazul akla washurba suka halalta da cin abinci da shan abin sha ba'da sama'i azanil fajr bayan mutun ya ji kiran sallar waton alfijr ثم قال سيتي وذهب الجمهور أما جمهور malamai dukkanin malamai sun tafi ilamtina suhuri sun ce haramun ne mutum shi suhur bi dulu alfajr bayan alfijr ya ce to ya ce wa huwa ƙaunul a'immatul arba'a wannan ita ce magana dukkanin jagororin fikihun nan guda hudu imamu malik imamu abu hanifa imamu ahmad imamu shafi ya ce wa ammatu fuka ha'il amsar ya ce kai da dukkanin masana fikihu na garuruwa na duniya waɗanda suka shahara da fikihu ya ce warwaye ma'anahu an umara wa ibn abbas kuma an ruwaito ma'anar wannan daga umar da ibn abbas daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lallai da alfijir ya keto to bai yiwa ka ce kuma ka ci gaba da cin abincin ka ko ka sha abincin ka ka ce wancan hadisi za ka yi aiki da shi واحتج الأولون بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب yace kuna da dama ku ci abincinku kaga hujjarsu ku sha abincinku hatta yu'azzina ibn ummi maktumin sai ibn ummi maktumin yayi kira kaga da yayi kira ni za a bari kaga abarcin abinci kenan kamar yadda Allah ya ce can hatta ya tabayyana lakumul khaytul abyad min al khaytil aswad min al fajr yace walam yakun yu'azzinu shi kuma ibnu ummi maktumin bai kasance yana kira ba illa ba'da tulu'il fajr sai bayan kullu al-fajr kaza fil bukhari kuma haka ya taho a cikin bukhari fi ba'd riwayati wa kana rajulan a'ma shi ibnu ummi maktumin makahu da la yu'azzinu bayyin kira hatta yuqala lahu sai an ce mai asbahta asbahta sai an ce mai al-fajr ya keto sannan ya tashi ya kira na haka kaga bai yiwa a ce bayan kira ne kuma a sha واحتج الجمهور هيا انظر جمهور ما لم يسنك حجة بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر كتكو شاه هسي سلالي فريا بينا مكرق سلالي بكي منين وننشين الفجر معناه سي الفجر يجيك وبقول النبي إذا شاء النبي صلى الله عليه وسلم يكشي كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وبقول إذا شاء النبي يكشي الفجر فجراني الفجر فجراني الفجر كلا يونا فأما الأول الفجر نهركو فإنه لا لا يحرم الطعام شين الفجر الفجر الكاذب شي بي حرمت أبنشي ولا يحل الصلاة كما بي حلال تصلى بقى صلى ومن لوكشي الفجر الكاذب هنا وأما الثاني أما الفجر النبي لا أكيد الفجر الصادق فإنه يحرم الطعام هذا يعني النبي يتشي ينا حرم تشان أبنشي ويحل الصلاة ينا حلال تصلى رواه البيهقي في سننه وقد وردت آثار عن بعد السلف وصهد السيسون تزقود قساشا مقباتا تدل وأن كيقري على إباحة الأكل للصائم ما يأزمي أنا دامش تشكبرة كان أدينشيني حتى يتيكن طلوع الفجر حسياسة متبتا طلوع الفجر هذا كينا كان أنا دامك يتسهر لنك سيكاسة ومي تبتا الفجر يا كيسو سننك صيح وأورد ابن حزم رحمه الله جملة كثيرة ابن حزم ياكاو جملة من يوى ومنها أن عمر بن الخطاب كان يقول يا كسان كينا تا إذا شك الرجلان في الفجر إذا متن بيو سن كي شكو وانغا يتي الفجر يا كيتو وانغا يتي بي كيتو با يتي تو فلي أكلا سو تي أبنشن سو حتى يتسيك ناسي سن سامو تبتش با أيكي دي شكو إذا شريعة تبتش تكي أيكي دي لك إن شكو واكي تي أبنشن كا عن ابن عباس قال ياتي أحل الله الشراب ما شكت ما شكت واتو الله يا هلا ما يا هلا التاما كتي أبنشن كما توكنا شكو يعني في الفجر شنا إن الفجر بي كيتو با وعن مكحول قال رأيت ابن عمر رأيت ابن عمر ناقة عبد الله بن عمر أخذ دلوا من زمزم يا دوكو وسكي daga cikin rijiyar zamzam wa qala li rajulin sai ce musu mutum biyu adala alfaju ku diba min alfijir yake to qala ahadu ma sai guda yace kakala ya bullo wa qala al-akhar sai guda yace la a a bai bullo ba fa shariba ibn umar sai ibn umar ya sha ruwa ne yayi aiki da wanda yace bai bullo ba da akwai an yi sabani go kaulani sai ɗauki ƙaunin rukhsat ya sha ruwa ne wa qala ibn hazm mu'alliqan 'ala al-hadith al-awwal yace wa jumlatin min al-athar al-mushabiha da kuma jumla daga asar hadisan da sun kai iri ne yace haza kulluhu wannan wa duka ana magana ne ala annahu lam yata lam yakun yatabayyana lahum al-fajr ba'd wa anda fa al-fajr bai bayyana qararara amma kai da kasancewa an hada ma da yadda hamsin aka ruya yadda hamsin na a yanzu an dawo da rabi ko ni tun harkon wata arbula da in rike eh ok da rabi da minti biyan ma kai to ka gani to kai da kasan haka nan da ka ga da rabi da minti biyan din nan to ka me tun da bai ba kallon alfijir ko kana gani ne kai sai ba ka san shi ba eh mutanen birni ba su san ba su san alfijir ba saboda haskai kai da ginoni da itace sun rurrufe ya ce don haka ana magana akan wanda bai da tabbacin alfijir amma kai da ada tabbaci to kakka yadda ka sha bayan talatin da biyar nan da an ka ce ba fabi haza da wannan ne ta tafi sunan wato hadisai za su ittifaki ma alqur'ani tare da alqur'ani inji ibnu hazmin az-zahiri to kaga ko ibnu hazmin az-zahiri ya kawo wanga ittifaki balle rada wasu daban kenan intaha min al-mahalli kadiba littafin al-mahalli na na ibnu hazmin az-zahiri za ga wannan bayani shi na ce wala shakka babu shakka anna aksar al-mu'azzimin al-yawma mahi yawan ladannan yau يعتمدون على الساعات والتقاويم suna dogara ne bisa ga agogo da kalanda ko mafi yawa babu ruwansu da la'ala ru'yatul fajr ba bisa ga ganin alfijir ba don babu wanda ka tashi ya duya ce alfijir shin ya keto ko bai keto ba bai gani ya wa hadha la yu'tabaru yaqinan wannan duk da dai shi kalanda din ko agogon ba a kula da cewa tabbas tabbas bi annal fajr qad tala'a cewa alfijir ya bullo وما أكل حينئذ دون ديتس لوكة النن فصومه صحيح أزمين إن زنتتشنا لأنه لن يتيقن له الفجر سور باشر تبت كيتو الفجر حساشينا حساشينا با ما سؤال عندها حساشين سكي سوتا غدا سكي أنا سارا daga ɗaya ga watan ramadana za su hasashe su ce ana sa ran alfijir zai keto rakkaza rak sha tara ga wata zai keto da minti talatin da biyar rakkaza ga wata zai keto kaza saboda ni bai samu tabbacin bullo alfijar ba amma dai wal aula abinda yake wal ahwatu abinda yake kewayewa ihtiyadi an yi suka ne da talatin da jiɗa minta ya kani wa bina'an ala zalika gina akan waɗannan zantuttuka da munka ambata fal wajibu ala al mu'mini abinda an wajibi akan mu'mini to an yumsika anil muftirati shi kame daga duk abinda zai kare mai azumi min al akli shan abinci wa shurbi da shan abin sha wa ghairihi ma da waninsu إذا تبين له طلوع الفجر إن كله الفجر يبين جليش وكان الصوم فريضة مسمى إن أزمين فللانا كرمضان كما إرن رمضان فك صوم النذر كما إرن أزمين الواشي والكفارة لنا كفارة سبودني لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل كتشكشا سيكون سامو تبتن الفجر ياكيتو سنن كتشك أزمي إجوا بدليل to fa iza sami al'azana ga wata tambayar ana yawan yi idan mutum ya ji kiran sallah wa alima annahu yu'azzanu ala al-fajr ya san cewa lalle wanda kiran sallah na as-salatu ya sani wai bai bari wai sai an kai lokacin da aka ce as-salatu sannan zai bari to ai tun sabbin ladan ya hawa minbari ko ko manara tun sannan al-fajr ya ce to in dai mai aiki da keto alfijar to don haka baka cewa sai ya kai asiratu sannan za ka ɗauke baki sai dai in wancan hadisi na kai aiki ka zama ɗan zahiri ya go sai in shi kai aiki da shi da haka idan mutum ya ji kiran sallah ya san cewa kira ne ake na asalatu to waje ba alaihi al'amsaku dole na hushe kame lokacin in bai kame ba azumi ne ya kare fa in kana lamu azinu in ladanin na ya kasance yu azinu ya kira ne qabla tulu'il fajr shi kahin kullu alfijir ya san halin ladanin su an ce da talatin da bai aka yi sai tashi tsaye da tun da rabi ya kira san salatu wasai ba shi sha ruwa ne shi ne ce lam yajib alaihi limsaku kamewa bai waje ba gare shi ba tun da ana hasashen talatin da biyar yadda ya kira ne talatin da haka wajaza lahul aklu ya halalta shi kiwa shurbu shi sha hatta ya tabayyana lahul fajr sai ya samu tabbacin keto alfajr fa in kana la ya'lamu halal mu'azzini amma in bai san halin ladanin nan ba hal azana qabla al-fajr shin yayi kira kayan al-fajr aw ba'da al-fajr ko bayan al-fajr to fa innal aula abin da yake wal ahwad abin da yake kiwaye lahu gare shi in dai bai sani ba to an suka ya kame saboda mu ihti ya a dauki kuranga daga bango kashi ta hudu shi dali idza sami al-azana in ji kiran sallah wala yadurruhu law shariba amma ko ya sha babu komi aw akala shay'an ko ya ci wani awhin al-azani lokacin kiran sallah nan li'annahu saboda shi lam ya'lam bi tulu'il fajr bai samu tabbacin bullo al-fajr ba yana cikin shakku wa ma'lumu kuma abinda an ka sani na annaman kana dakhil al-muduni duk wanda a cikin birane allati fiha al-anwarul kahraba'iyya wanda akwai latirin la yasdiu an ya'lama dulu al-fajr bai iya sanin kullu al-fajr dan hasken nan bai bai bi ainihi da ainihi ne waqtar dulu al-fajr lokacin kullu al-fajr walakin sai dai alaihi abinda an wajibi ne an yi hatada bil amali shi kaffa kaffa shi kula shi ihtiyadi da aiki bil azana da kiran sallar ladannai wa taqwimati shi amfani da kalanda allati tuhaddiru tulu al-fajr wadda ke haddade bullo alfijir bi sa'ati da awa wadda kika da minti duk shi amfani da awan nan da mintin nan dan an yi rangwame ga aiki da shi wajen lokaci an yi rangwame da shi ba irin ganin wata na ba shi ganin wata shi sam sam kwata kwata ba a yadda a a dogara da da kalanda ko suna abin nan ba masu astronomy din nan amma shi lokaci na sallah to shi an yi rangwame ana duba agogo ko a kula da kalanda lokutan sallah babu komi shi amalan da kaulin nabi domin kai aiki da zance annabi sallallahu alaihi wasallam da yace da'ma yaribuka ila ma la yaribuka ka bar abinda ke sa ka kokonto zuwa ga abinda bai sa ka kokonto don haka in kana kokonto alfijir ya keto ko bai keto ba to sha ka sai ka aje ka yawa ka kame bakinka saboda ka kawada wa qawlu sallallahu alaihi wasallam man ittaqa shubuhati duk wanda ya kiyaye shubuha tunda kaga wanga shubuha ta yanzu in ka ci ko ka sha baka da tabbaci shubuha ce to annabi ya ce duk wanda ke kare kai ne daga shubuha istabra al-dinihi wa irdihi ya barra da addini ne da mutunci ne wallahu wali tawfiq wannan mun nakalto shi ne daga fatawa ramadan jam'u ashraf abdul maqsud to haza hadihu sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce koyarwa ita ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam annahu la yumsiku anil akli wa shurbi cewa annabi bai kamiya daga ci da sha wa jami'il muftirati da duk abubuwan da ke kare azumi hatta yar al-fajr as-sadiq sai ya samu tabbacin al-fajr ya na gaskiya ya bayyana ru'yatan muhaqqaqa kuma gani tabbaci amalan bi qawli sallallahu alaihi wasallam wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr وبين صلى الله عليه وسلم لأمتي كما النبي يبين مع الأمة أن الفجر فجراني الفجر ننجرا بيوني صادق وكاذب أكوين قسكيا أكوين كريا والكاذب الفجر نكريا لا يحرم طعاما بي حرمت أبنشي ولا شرابا هكذا أبنشا ولا جماعة هكذا تارا ده يعني أما الثاني أما نبي فإنه يحل الصلاة ينا هل التسلى ويحرم الطعام ينا حرمت أبنشي والشراب ده أبنشا والجماعة تارا وده إيالي على الصائم بتغمي أظمي كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم جاء الفجر فجراني الفجر جدا جوكي فالأول لا يحرم الطعام نفركم بي هرم تأجنشي ولا يحل الصلاة بي هل تسلى إن كان يسلى الساهل وكتن نمبة هيبا وأما الثاني أما نبي فإنه يحرم الطعام ينا هرم تأجنشي ويحل الصلاة كما ينا هل تسلى ذاك فالوقت الذي يمسك فيه الصائم lokacin da mai azumi zai kame baki ne daga ci da sha huwa alfajr as-sadiq shine alfajr na gaskiya huwa al-ahmar al-mustaqil shine alfajr din nan wanda ke tashi al-mu'tarib mai gittawa ala ru'usil jibali in kana cikin daji to za ka ganin shi tan bisa ga duwatsu sai ka ga haske washi'abi da ranguna al-muntashir za ka ga kuma hasken ya wasu fi tsuri ga hanyoyi to wannan shi ake cema al-fajr as-sadiq to duwa da lokaci na ga mufti na ta diba agogo dan haka sai mu tsaya a nan sai gobe mu tashi ma rukhisa fihi lis-sa'imi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk